أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قول الله دي ساكا أما ونزاوية من البركة shi ma ɗan kuma Allah ya ƙara masa rama kan titin malam goji cikin garin bauchi yau muna rana ta talata laraba sha biyu ga watan ramadan hijiran biyayyen halitta annabi muhammadu ɗaya wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu 2022 miladiyar annabi isa alaihi salam muna cikin surat maryama aya ta 61 Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana irin zaman da aljanna da su da yasma'una fiha lagawan illa salama wa lakum rizquhum fiha bukratan wa ashiya da yasma'una fiha lagawan ba sa jin wani yashashshen magana a cikin gidan aljanna duk maganar da suke ji babu na bakan tare ba irin rayuwar duniya ba wanda baka isa ka yi zama na wuni ɗaya baka san iya yawan abin da naka tana tsiranta ya ɓaci ba a rayuwar duniya wannan kawai ya ishi mutum damuwa a rayuwa ko wani ciwo na damunka ko wani bukata ko wani bawan Allah maki ya sa ka a gaba da sharri kana tuna shi sai ka jira ka ya ɓaci Allah ya kiyaye amma rayuwar lahira rayuwar aljanna babu wannan la yasma'u da fiya la gawa ba sa ji yashashen magana ce la yasma'u da fiya la gawa illa salaman sai dai kawai gaisuwar mala'iku salamun salamun salamun salamun ko gaisuwa an ce tsakanin su ya su aminci aminci zama lafiya zama lafiya ba wani mai cutar da wani salamu alaikum dukkan farkon wa kalibi dama ka malaiku da su yawo aminci ya tabbata gare ku ku dawwama a cikin farin ciki ya dawwama gare ku ku dawwama a ciki Allah ya samu a wannan gida la wala hum rizquhum fiha bukratan kuma arzikin su ya tabbata a cikin gidan aljanna bukratan wa ashiyan safiya da yammaci aka ce ai babu dare a aljanna babu dare babu rana kawai wani irin rayuwa ne wanda Allah shi ya san irinta tabiya da haka kuma ga shan ce gugurtan washiya malamai suka ce da a dinga kawo musu abinci ne gwargwadon safiya na duniya gwargwadon yammaci na duniya irin wannan ne kawai aka kaddara gugurtan washiya Allah ya samu daga ciki
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة Allah ya ce wancan aljanna wanda ake ta ba mu labarin sannan da yawa a larabci idan Allah zai ko a ka'idar larabci idan abu na kusa in dai mace ne abu to ana kiransa da hazihi ne wannan mace kenan hazi namiji kuma haza to idan abin na nesa in namiji ne sai a ce zalika ko zaka wancan to idan mace ne kuma tana ne sai ake tilka to aljannatu a larabci siga ne na sunan mace to amma ana so a ce mana gata ne amma sai a kira ta daga wancan aka ce idan balarabe ya haka dai girmama abu ne idan abu na kusa ya kira shi da sunan abu da ke nesa to wai ya girmama abu ne to Allah ya girmama aljanna ne ya ce tilkal jannatu wancan aljanna alani alfassara ce wannan aljanna wanda ake gaya mana tilkal jannatu lati urisu wa ko nurisu min ibadina tilkal jannatu lati nurisu min ibadina wannan aljanna allati nurisu min ibadina wanda yake gadarwa bayin mu man kana taqiyan wanda ya zama mai tsoron Allah Allah ya samu daga ciki wanda ya zama mai tsoron Allah dama shi Allah yake gadar masa da aljanna dama Allah ya ce tilkal daru lakiratu naj'alu lil ladina la yuriduna uluwan ila wala fasada wala yajibul muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilkal daru lakiratu naj'alu lil ladina la yuriduna uluwan gidan lahira muna sanya ta ne wanda ba su neman ɗaukaka a duniya wanda suke yin aljanna ba wai mutane ne wanda za su ne manyan gari ba a ƙananan nan kamar yadda jim ke ci annabi ya je gidan aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ai da yaji an tambaye shi su waye mafi yawa yace mafi yawan yan aljanna yake talakawa ne yace su ne mafi yawan yan aljanna yace miskinai ne da rauna na su ne talakawa yace a gidan wuta kuma yace mafi yawa masu dukiya ne kuma da mata su ne mafi yawa ne gidan wuta Allah ya kiyaye mu to sai alaka ita aljanna ba mu sanya ta ilkan jannatu lati a ilkan daru lakiratu wanda gidan lahira muna bayar da ita ne din da zina layi duba ruwan filarbi ga wanda ba su nufin ɗaukaka su ba damu a duniya ya sun zama wani abu ba wala fasadin ko ba su kumbarna a kan ƙasa su ne muke sanya musu wancan gida ta lahira Allah ya samu daga ciki na
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل wannan aya ta ce ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya tambayi jibrilu an ce jibrilu ya zauna kwanaki da yawa bai zo gurin annabi ba sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo cewa an ce ya zauna ne kwana arba'in jibrilu bai zo gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai da ya zo sai annabi yake tambayarsa ina ta shauƙin in haɗu da kai ina ta so in haɗu da kai har yanzu sai yau ka zo sai mala'ika jibrilu aka ce Allah ya masa wahayi shi ma yake cewa annabi ni ma ina shauƙin gamuwa da kai amma wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu ba mu sauka sai da umarnin ubangiji mana ya izini sai Allah mana izini mu sauko duniya mu kawo sako kamar yadda ka sani ba mu zuwa sai da izini lahu ma bayna aidina wato he da izinin ubangijinka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik he da izinin ubangijinka lahu ma bayna aidina na sani na Allah ne abin da ke ne abin da ke gaba gare mu na Allah ne sun ce abin da ke gaba gare mu shi ne ake nufin wato lahira lahu ma bai na aidina wa ma kalfana abin da ke bayan mu ita ne duniya duk na Allah ne lahu ma bai na aidina wa kalfana wa ma bai na zalika da abin da ke tsakanin ma shi ne lokacin da jibril yake magana mu annabi zuwa busa kaho duk na Allah ne al'amarin wajen lahu ma bai na aidina wa kalfana wa ma bai na zalika wa ma kana rabbuka nasiyan ubangijinka bai zama mai mantuwa ba Allah subhanahu wata'ala baya mantuwa duk da a wasu ayoyi yakan ce haka damu manci dan wuta malamai ka ce kan fassara cewa haka damu barsu a gidan wuta kuma mu tare shi na
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واتبع عبادتي هل تعلم له سميا
rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu sabiya wato Allah nan shine rabbis samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk Allah shine ubangijin rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu ka bauta masa ya rasulullahi wasajir li ibadati kuma kai juriya cikin bautan Allah irin wannan ana ga wato zancen ana yi ne da annabi amma ainihin abin da ake nufi mu al'umma ko ba haka bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine abdullahi eh malam da ishirin ya ce huwa abdu malam yarda lam yarda sayyidu shi ne bawan da abin da bai yadda ba to ubangidansa bai yadda da wannan abu ba ka san bawa abin da ubangidansa ya ya ce ai ko da ai ko ai ba ma neman shawaran bawa ba amma shi annabi Muhammadu shi bawa ne wanda in bai yadda da abu ba to Allah ma bai yadda da abu ba wal abdu malam yarda to lam yarda sayyidu shi ne bawa kawai wanda in bai yadda da abu to Allah ma bai yadda da abu ba annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam rabbus fa'budu ka bauta masa wanda girli ibadati ke yi juriya cikin bautan Allah ya rasulullahi wanda muka ai ya bautawa shi ya bautawa Allah tun ba kowa tun ba kowa shine bawa na hakika huwa al-abdu hakka eh in ji shehu radiyallahu anhu eh wal anamu adidu shehu yake shine bawa na hakika na Muhammadu duk shauran halitta hadimansa ne sabila da shi ɗaya ne yake ba da haƙƙin ubudiyya wani bawan Allah masanin Allah ya ce ba duk ba duk annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin Allah da halitta ba to da kona halitta da ya yace kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallama sabila da ba da haƙƙin Allah shi da aka ji muna karanto karatun da nake na wasiƙu na masu faranta rai na shobran nan da ake shobran na cewa ku yi ƙoƙari ku zamo adidin hadarati ku zamo bayin Allah na hada fadan Allah na hakika ya ce ku zamo bayin Allah na hakika ta biya da tun da bawa dukkan mu ne mun zamo bayin Allah ne ko to sai ka auna da bawan sarki da bawan Allah wanne ya fi lokacin da yake shakatawarsa bawan Allah ko idan sarki ya fito ba da ya zauna to bawa in har sarki ne yana bukatarsa aka neme shi aka rasa a ranar hankalinsa ya shiga gajimare ko ba haka ba hankalinsa tashi ne amma mu ka auna in ka auna duka duka auni abin da aka ce hukunta Allah na farilla malamai suka ce ka ɗauki sallah biyar da alola da yin sallah da tsarki duka suka ce kowanne kamata minti sha biyu minti sha biyu sau biyar ba minti sittin ba to a awa ashirin da hudu ɗin nan da muke da shi tsakanin wuni da kwana in ka ɗauka da ka awa ɗaya ne ka cire wa Allah ba ba kowa ne ma da yake awa sha biyu ba da tsarki da sallah ɗin da alola da sallah ɗin ba kowa ne ke awa sha biyu ba a awa minti sha biyu abubuwan to amma duka ka kaddara haka duka awa ɗaya ne yanke bauta Allah duk shauran lokacin ne to sai aka ce ka je ka ta nafula ka ta nafula kuma nafular na aka ce in ka yi talatinta ya fi farilla amma shi Allah abin da yake so ka zo wurin sa da shi ka fara zuwa da abin da ya dora kuma ba za ka wuce ba kana zuwa da nafulbili har ya soka shi ne ka zama wali yawan nafulbili annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bauta wa Allah Allah shi ya san iya bautan da yayi ma Allah shi kadai Allah shi ya san iya bautan da yayi wa Allah to shi dan ma malaman tarihi suka ce ba inda zaka sa kafa a duniya ko da tsinin allura ko a dutse ko a ruwa ko a tudu babu yadda da kan allura ne sau da shi kan bai sa goshin sa ya ji da Allah dan bauta ba shi dan ma kenan ina kuma nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to amma sai ga da Allah ya aiko shi ba don ba da haƙƙin Allah to baya bacci shi yasa ya ce idan sa ne take bacci amma zuciyarsa ba ta bacci malamai suka ce da zuciyar annabi da ta yi bacci irin namu mu kan an kwanta wa bacci ai baka san ma a ina kake ba ko yanzu ka je ka fadi ba ya ka wuce ma bangon duniya ba baka san ina kake ba na to ka gani wani ma an tashi shi ma bai bai ma san ina yake ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin yake cewa idan ka kwana da safe in da kai alola kada ka tsoma hannun ka ƙwaryan alola ka san zamanin da sun ƙwarya ne ko mu yanzu tunda ana an samu huta ba maganar tsoma hannu a cikin ƙwaryan alola yace domin ɗayan ku bai san ina hannunsa ta kwana ba li'annahu la yadri aina fatat yadu bai san hannunsa ina ta kwana ba ko ya tsoma hannunsa a bakinsa ko ya tsoma a hammatansa ko a cikin wandonsa ko a gashin kansa ko kuma suna bace irin ɗakin yawa wani kawai ya ta tsoma hannunsa a cikin wani kuma alayi wannan ɗin duk da jaza ne jikin sa to annabi ya ce to kada ya tsoma haru a cikin ƙwaryan alula ya tankwara ya wanke hannun tukunna to amma shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ido na ne take bacci amma zuciya na ba ta bacci da annabi sallallahu alaihi wasallam eh tanawa ainaya wala yanamu qalbi ido na yana bacci amma zuciya na ba ta bacci malamai suka ce da dai a kaddara yi bacci irin nan to matsalar da za mu cin halitta yana da yawa daga shi yake karban sako kowane sakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane sakan yana karban sako ne daga fadan Allah yana kuma sai sai ta yana tura halaran annabawa su kuma suna sai ta zuwa halaran waliyai kai abin daki daki daki har zuwa kudurin zamani wannan karatu ne na bayan Allah wanda haɗe yake wanda Allah ya gane da shi ya gane wanda kuma bai gane ba Allah ya gane da shi yawa amma karatu ne mai zurfi wanda ya ɗauko asalin sa ne daga hadisi nan nan da yake cewa Allah shine mai babuwa ni ko ni ne mai rabawa wallahu huwal mu'ti wa ana al-qasim Allah shine mai babuwa ni kuma ni ne mai rabawa bizaka atana qasiman wa muqassima ونشأته كنزية الهك وعلم لذاك أتانا قاسما ومقسما يجي شوف رأي رضي الله تعالى عنه شي تذكر الله ني أنه محمد صلى الله عليه وسلم شي يسا دو وند يسامو أبو to ko ya sani ko bai sani ba ya samu ne to wasu nan nan Muhammad shi ne sila kan sila sila kan sila sila kan sila suka ce hatta turuwa da shi kanta ta dauko kwayan dawa wallahi sila rabon daga hadarin manzo Allah ne ya gangaro gangaro har zuwa kudin wannan zamani wanda yake raba ma halitta arzikin su amma ba Allah ne mai barwa shi na tarko ne yadda kake tsarin kasa inda kake tsarin kasa ko a cire kudin kasa a tura mu kowane kowane state a tura masa kudin da ko shi ma shugaban state din ya cire ya tura ma kowane ma'aikata a cire kaza har kudi ya shigo hannun kowane ma'aikaci Allah ya sa mu sha imani abun haka yake amma Allah na gane da wanda yake dama ya gane da shi yasa ka ga mu ake tura mu gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tsaya a kofar sa duk wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kuma yake manzo Allah abu biyu da yake tabbatar da kai ne yake da manzo Allah da farko yawan masa salati ko mu ci abu na biyu kyakkyawan soyayyarsa in an kira shi a cikin salati a cikin rayuwarsa na uku kuma koyi da shi ga yadda annin yake abu ai bai tsayi kuma dai ka cika masoyi a ce kana yin iyana ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fa abu ka bauta masa shine muka ce da Aisha ta ce dan tsaban tsayuwa har kafafun sa na kumbura dan tsaban tsayuwa a tana ce ba ka huta ba ban Allah ya gafarta ma dukkan mu mun san wannan hadisi yace to bada zuwa bawa mai godiya ba a bala ku abdan shakura ko bana zuwa bawa mai godiya ba dama malamai suka ce kowa musama suka ce yaba kyauta ta kuci ko idan Allah idan ba aka baka abu da kai farin ciki da abu da za ka irin hukuncin da na gaba ya in kuma baka daga baka yaba ba to ko hukuncin ma ba za ka yi ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautan Allah Abdullahi bin Mas'ud ya taba bin sallah karshe yace kamar ya yake sallah dan sabon tsayi to annabi to in ka lura da irin wannan ayar ba da annabi ake ba da mumi shine maganar mu na ranar da Shehu Ibrahim yake cewa akalla a wuni sai na kula raka hamsin in dai kana koyi da annabi Muhammadu sai na kula raka hamsin amma ba ka zo kai sallan farilla ko na kula raka yi ba ka yi ta shiga in an yi garma kana ta cikin wani damuwa Allah Allah kake kwanta to ku ba za ka je ya ne kowa da komai sai ka ga duk kullun da zaka je wallahi bai kai wannan abin da zaka tsaya dai ka kuma wanda ya fita kuma ya ga kai kai na fulan ka fito kuma ka same shi yana ta hira a bakin hanya abin da ake neman ba har kai ka bi shi kan idan da ka tsaya gaban Allah amma kai yi wani na gaggawa na gaggawa Allah ya samu cika da imani albarman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani bawan Allah yana cewa wata rana an taɓa kiran su da a musu rabon kuɗi sallah a zari aka ce a jiya yi sallah suka yi sallah ya ce kuna musu suka yi na kula mana a haɗar kowa ya kama layi suka fita da sauri suka je suka shiga layi sun wani ka tsaya suka yi na kula suna fitowa sai aka zo aka ce an warka da wannan layi ya ce layi a nan su wanda suka fito daga nafilan su ne a farko ya ce tsakanin su ya fi mutum ɗari da shi to Allah ai shi Allah wato in fadin la da kilo amma maka haka an dage shi ka kiyaye Allah ya kasance shi a gabanka in ka damu da Allah domin ya tafi Allah ya ji Allah mu dabri yusra zalika amrullahi anzalahu ilaykum duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya wannan al'amarin da cikin sauki Allah ya ce wannan wannan al'amarin Allah ne al'amarin Allah ne yake son kowa gare ya sa ka rayuwa ba ka ɗauke ta da zafi ba ya koma ya zama a cikin sauki to ka bauta wa Allah kuma ka tana an yi gaba da bautar ne tunda Allah ya ce wa ma kalifin jinna walisa illa li ya'budu ban halicci mutum da aljabba irin su bauta mutum da an yi ka dan bauta ne me ya riban ka a ce na fula ma ba ka iya yi ko da kirkin da annabi ce kai na kula raka goma sha uku a wuni banda kashi cikin dare da yawan mu da yawan mutane ba su yi kai na kula raka biyu kafin azar kai hudu bayan azar ka ga shi kenan kai biyu kafin lada ka ga takwas kenan ko kai biyu bayan magarba goma kenan kai shafai da wutiri raka uku raka goma sha uku to masu kokari ne ma a jama'a da aka mutum yana da sai garin an isha da ake kuma ga annabi ma ya koya mana hanya mafi sauki hadisi kan Abu Huraira yace masoyi na annabi Muhammad auta ni khalil yace masoyi na fada'i na annabi Muhammad ya mu wasiki kada nayi bacci kada nayi bacci na yi wuti sai na shafa idan wuti ke sa ga wasu malamai tun a masallaci suke yi kuma gashi Allah ya kore musu tashi cikin dare ma kuma Allah ya kore maka tashi cikin dare shikenan amma kai gan an isha da yawa idan masallaci mai ci mutane ya hamsin ne in Allah ya yi dalilin ta ga mutum goma sha biyar sun tsaya suna na shafi mutum wanda kuma bai iya a masallaci bai yaushe in ya je ya gama kanari ya gama yin kuma ya je ya faɗi a kwanta ina kuma da iya wannan shi ne ribar rayuwa wallahi shi ne ribar an ce kowane minti in ka gani a layira ina gwada maka kayan aikinka wallahi ka raina aikinka dan wannan aiki ne ma dan wannan aiki wallahi kace ina ma da da koma da ni duniya wallahi bari ki komai ban babu dan Allah ina da kace ya kamata ku yi rayuwar ku kamar da annabi yake cewa ku yi rayuwar ku kin yawan ta na kulbuli yawan ta istighfari yawan ta salati na cikin gurgurin halinsa kamar da bawlan ku shauki ya da salati yake ce a salati annabi kai dubu goma wuni Fatima su yi da dubu goma har ya sauko dubu daya har ya zo ko ɗari uku amma ba za ka haɗa miliyan ɗari uku da dubu ɗaya ba ba za ka haɗa miliyan dubu ɗaya da miliyan dubu biyu ba haka dai har zuwa domin amfanin rayuwa ka zo baka bauta Allah ba kai ba nan ba can wani mutumi na kan yawan da faɗa ba rufa sunan da ba da rufa sunan da duk garin na san shi amma dai ishara yana da kasuwa wani bawan Allah ya ce sun je gaishe shi sai suka zane shi da Qur'ani da kara izu biya hannunsa sai ya ƙara ta karatun tukunne ya tsaya kai gaisa sai wani yake ce masa to alhaji ga shi kun girma ga shi ne Allah ya muku rufin asiri kun tara abubuwa amma kuma ga shi lahirin ma ku ban neman ta ba sai ya ce ai wannan takarar ya fi shekara da yawa ya faɗi shekarun ya ce ya fi shekara arba'in duk bayan sallar la'asar in dai na gari ya ce ko a tafiya ne ya samu dama ya yi in dai na gari ya ɗauki wannan izu biyu kin an yi lafiya ce ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa har sai kan fagar ba tukunna ya ajiye ya fito ya ɗan huta kuma a kira magariba ya shiga masallaci sai wannan ya ce "Ah, to shi ma kenan wanda gashi nan sun nemi duniya kuma Allah ya ba su ya ba ma ƴaƴansu kuma sun yi hidima a cikin gurgurdan hali irin dukiya irin na da yake to amma ba su zauna haka zai ce to ina irin mu kuma me ka zauna kai kai baka samu nan din ba kai baka samu can ba saboda Allah ku dinga faɗa ma kanku Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ce wa ka bauta wa Allah kai juriya cikin bauta masa wasu tsagin ni ibadati kai ka ta wannan magana ba da ba da annaba ke yi ba da muri yake kai juriya cikin bautan Allah idan shi dan ke ka kama ka farmaki ka bari yau ka ci kaza ma ka bari na gaji ma dama imamu gazali yace idan kana so ka koyi yadda ake yi a ƴan rai yace to duk zaka da ka aikin alkhairi da ka tare ba ta so yace to kai yace haka ake koya maka tarbiyya da ka je tare da ta kai bari wanda ya gobe ka ce to bari a bari gobe ba yanzu da ai ita ba rai ya kanta ake yace da haka ya ka ga tsoron duk sai da ke alkhairi yace da ka ji ba ta so to kai kuma ka ce yayi Allah ya sa mu cika da imani hal ta'lamu lahu samiyya kai juriya cikin gwamnatin Allah hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san tabaran Allah ka san wanda ake ce masa Allah babu babu wani tafara wanda sunansa Allah wani kushe bura da dalilin ya ce Allah yana iya musama ya ara sunayensa wasu bayi da yawa kamar sarakuna ko albaliku sarki ai sunan Allah ne alkadi moda shi sunan Allah ne al'alimu masani sunan Allah ne da shauransu ne ko mai karfi mai kaza Allah na ara yin wannan sunaye amma ba wanda Allah ya ba shi sunaye ta Allah kuma ya ce duk cin baracin kafiri zai iya cewa shi wato ya yi ce sunansa rahmanu ne kamar yadda yake aka samu musayi mata kazzab sunansa ana ce masa rahmanu ya mama amma amma duk wanda ya sa kansa suna Allah ya ce wala Allah rabara ka bashi ya ce an taba samun wani kafiri ya sa kansa Allah ya ce haka cikinsa ta fashe an ci cikinsa ya kiyaye mutu nan take shi ne Allah ya ce hatta alamu lahu shaniyan shi ka taba jin tabaran Allah sunansa Allah babu
ويقول الإنسان وإذا ما عرفت لسوف أخرج هيا
ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان mutum ya kan faɗa kasan a usulubi ka'ida irin na Qur'ani baya kama suna an ce wanda yayi wannan magana wa annabi shine wato Ubayy bin Khalaf a wani ruwa aka ce kuma wali bin bikira ne waye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka mata in mun mutu da a tashe mu shi ne sai zo ta tsohon makabarta ya zo da kabari sai turo kashushuwa diddiƙaƙu sai zo da su wai watsa su a gaban annabi yanzu wa'innan ne za a dawo da su mutane kamar mu shi a ƙa'idar Qur'ani ba ya kama suna shi ne sai Allah ya ce wai kulin insanu wannan mutumi yana cewa a ina ma mitu yanzu ina mutu da sau ku uku rashin hanyar da sannu da a fitar da ni raye Allah yana cewa to haka mutum yake gaya mana
أولا يذكر الإنسان أنا كلتنا أنا كلتناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا Allah ya ce awala ya kuri insanu wai shi mutum baya tunawa ne an na kalakana min kabulu mun halicce shi tintini eh, walam ya ku shai an bai zama komai ba muka halicce shi to ai wanda ya abu kuwa don ya sake jera irinsa aka ce ai mai sauki ne ai ko malaman da technology jera abun shi ne ya fi wahala ko ba sake irinsa ba ka yi tunanin yaya daki haka kaza ya daki yi kaza ya shi ne ainihin mafi wahala amma ka sa in ka riga ka yi kan ka sake irinsa ai mai sauki ne to ina kuma Allah Allah ya ce baya tsawa ne muna rike shi da bai zamo komai ba shine hal ata al insani hilin min ad-da'i lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu wanda na ambata ba shi ba komai bane ba a ma san da ya shi ba da babansa da mahaifiyarsa ba san ma da haifu wani wai suna wani ba ko wance ba ya sa dai kawai da aka yaron da yana ci alaba da zuriya na gari amin amin alaba da zuriya na gari amin ko alaba da rabo ji malam bawushi eh alaba da rabo mai kyau amin amma ba san ma da hawi da haifu wani ba Allah ya ce mutum baya tunawa mun halince shi mutum bai zama komai ba Dika.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهجرنهم حول جهنم جثيا
وربك لنحشرنهم ثم لنهدرنهم حول جهنم جثيا والشياطين ثم لنهدرنهم وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهدرنهم حول جهنم جثيا وربك الله يسي ina rantsuwa da ubangijinka annabi Muhammad kenan eh Allah kenan shi Allah ma na sani ko rabbika na Allah ne bai cewa ina rantsuwa da ubangijinka dan abu da mana cewa babu wanda yake shi a gurin Allah wa rabbika la nashiran nau Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka wallahi sai na tara su wa innan masu mushi tashin kiyama wa shayatina da shedanun da suke raya musu wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'in yujabilu Allah ya ce hakika shedanu suna yin wayi ya zuwa masu zuwa waliyansu masoyansu kafirai don su jayya da ku to Allah yake wasu ya tsina da shekarun abokan abin nan kafircinsu ya mu tara su mu ɗaure su ta tsaki a laira kowane kafirin ya tashi za a kawo kafan tsare a sa masa tasari kafa ɗaya sai a kawo shekarun da ya kafirtar da shi shekarun da dama kowa da akwai shekarun da ko wanda hadisi yake gaya mana cewa annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam ni Allah ya taimake ni da washin din ya musulunta to amma dai irin wannan karatu ne yana gaya mana kulli iman kar kai dogon magana yawa in ka ce da ka wani dogon magana yayi ka zargi kamar yadda aka samu wasu suka samu zargi a cikin duk wani hadisi manzo Allah sai da auna shi da kai yanzu wannan kafirin da ya ɗigo kashushuwa ya watsa ga wannan Allah ba ya auna tashi kiyamar da hankali bane ai ya auna da hankali ne amma da ya cire hankali ya ga girman wanda ya yi sama babu babu babu kofa babu dokari eh ko ba ka ba Allah da ya halitta sama digai amadin tarauna ko kamar da yake ya mana suratul ra'd Allah da ya halitta sama ba wani kofa ba wani kila kuna kallanta kuma ba wani tsaka a cikin saman babu wani wajen da ya yi har yana cewa a cikin suratul maliki jalla wa yana cewa ba ka ce masa ka ce su sake kallon sama dai su gani ke cewa yana ce a menene tabarakan ladin da yake zuru ko ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa sab'a samawati ma tara fi khalqi samawati min khalqi rahmani min tafawut al tara yutu yawa farin basara ko an tara min kuduri shin kage sama ta wani waje yayi mola mola kuwa su farji li basara karre din yanke li bilai kal basar khati amu wasi Allah ya ce ta ki koma ne kalla haka idan ta ta dawo tana kaskancin ya bi ce ce ga wani waje ne da waje kaza bai ba ba wani injiniya da yake ce wallahi ya sa wani abu ya ga sama wani waje bai daidai ba Allah ya ce subhanahu wa ta'ala su biya da ka Allah su ma'amina ne wasu yaƙina shekaru Allah zai tare su zuwa ga sama to ai kowa an ce kafirin da ya tafitar da shi ya sa sassari kafa ɗaya ɗaya kuma kafan a kamo shi shekani an ce tun a jirin kiyama da su ta jayayya ya ce wannan kai ne ya ɗan da kai tun a duniya ba ka bar ni ba yanzu ma ka tafi a ruka mana ce ni ma ta rabu da ni ma ina ba za su rabu ba har a je a kowa da ake mutu kowa ya kala an juna to annabi sallallahu alaihi wasallam abin yace shi Allah ya taimake shi mala'ikan sa a shaytanin sa ya musulunta amma ba ko bai musulunta ba ya ce dubun shugaba sallallahu alaihi wasallam to amma irin wannan imani da kai amma ba ka imani ba yadda ka ta dauko wasu hadisai kamar da muka ce wasu suka dauko hadisan manzon Allah suka dinga masa wani irin munanan fassara da ji mutum yana cewa wai an ce annabi ya yi isra'i da aka ce sama da shi mala'ika ya buga sama na ɗaya sai aka ce wane ne sai mala'ika jibrilu ya ce jibrilu ne ya ce da kai da wa kuke tare ya ce da muhammadu ne na ce har an tura masa ne eh shi ke ne mala'ika ya gudu wai wani mala'ika ne ya ce bai san bai san annan muhammadu ba ba haka Allah ya tsara ko kuma za a yi wani karatu ne ma aka ba mu gurgunan hankali ko ya yi wani gaba mala'ika ya isa wani mala'ika ya ce bai san annan muhammadu ba ba jawo ba shi kenan daga nan kuma aka dinga mun hadisa ko ya mutu ce ƙarya ne wannan hadisa ko bai san wanda ya kare ta annan muhammadu ba shi ba annabi ce ba da labarin ƙarya kai kuma ba ka gudu kuma har wai to kai ka zo ka ce wai ka auna da kwakwalwar golar kan ka ce wai ƙarya ne wai kuma aka wa kana girmama annabi Allah ya samu cika da imani to duk irin wannan su ne mustashirkun wanda suka gama karanta addini suke ta shigo da shigowa duk wanda yake son kuɗi da ɗaukaka ya ce kuɗi kan kuma za su tsara maka irin wannan shigoyi din wanda yake kai mutum ga kafirci wa shayadina shaitanu sun malallu hudiran nau sannan dama halarto da su haula jahannama gefen hutan jahannama yusiyan suna durkushe in muka tara su in kowa da shaidan da ya kafirtar da shi suna ɗaure da sarka kafa ɗaya suna ɗaure wuri ɗaya to Allah ya ce dama halarto da su wajen jahannama suna durkushe a durkusar da su kamar yadda aka kama masu laifi a dukkufar da su wani ma bayi da giga wani ma jijjigin da jini wani zama dai na ƙasƙanci Allah ya kiyaye albarka annabi Muhammad na
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا
ثم لننزع أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا Allah ya ce sun ballan jana sannan da da mu yi shela a cikin kowace jama'a da mu ce ayyu ashaddu ala rahmani ikiya wane ne a cikin ku ya fi Allah ƙarfin hali duk wanda ya san ya fi Allah ƙarfin hali to ya fito yau gashi nan an tara duka halittar a gaban Allah wane ne ya fi Allah ƙarfin hali babu kowa shi ne babu wanda ita ya zo ya ce shi shi shi ne wani babu tsoro ma kawai malam an ce tsoro a gini kiyama tsoro kawai ne sa mace ta haihu ne ne ba ta matan ta haihu ba ya yi an ta kura kuku inda zarzar ta sa'a shai azim yau ba ta rauna ta zabi kullum da azim amma arda azim وتدعو كل ذات حمل حملا وترى الناس سكاري وما هم سكاري ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce ranar da duk wata mai shayarwa za ta jifa da ɗan bata ma san lokacin ba ranar da mai ciki za ta aihu bata sani ba sai Allah yana ce yau man ya ci alul da shi ba ranar da yake sa ya ranta tsabin masifa ran ta kai yaro a ranar da ya furfura tsabin masifa Allah ya kiyaye wa haul hashir أفزه كل شيء إذا يبن آدم للنساء إجمالا بزوم yana ce ta ga tsoron kiyama wa haulin hashi tsoron kiyama afsau kulli amri shi ya ko me ya firgita tsoron ranar kiyama ya ce musamman ma idan su yi ibn adam alaihi misali in an kira dan adam da masa misali lokacin da ce wani taso din hankalin sa tashi to ko interview ake to fito wani wani dole wani ma sai ya ji kawai zuciyarsa ta yanki to Allah ya samu cika imani
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سبيا ثم لنال أعلم بالذين هم أوليتها أوليتها سوريا ثم لنال Allah ya ce sannan ko wallahi mu ne a alamu mu ne masana billazi na hum da waɗanda su ne aula su ne mafi cancanta jihari kyautar jahannama mun san wa'inda su ne mafi cancanta da wutar jahannama suliyan wajen konawa wanda da a kona ta ciki ko kuma dukulan wanda da su shiga cikinta mu ne muka san su waye yan wutar jahannama Allah ya kiyaye mu
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا وإن منكم أي إن معنى زماني ما منكم إلا واردها babu wani a cikin ku sai ya bi ta kan wutar jahannama din shi ne kamar ranar da suka faɗa ya bi ta kan siradi ma min kulli illa waliduwa kana ala rabbika wannan ya zamo a gurin ubangijinka hatman dole ne haka Allah ya kaddara makadiyya kuma an hukunta ta hadisi ya zo kamar yadda a imam suyuti ya kawo a jami'in sagir nasa da imam abu aini a yankin auliyai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce muni in ya cika muni idan ya zo wuce lokacin da ya zo wuce kan sirani din nan ne wuce kan wuta din nan kamar da ranar muka ce wani ya wuce ta ido wani ya wuce to akwai mumini da in ya cika bawan Allah in ya zo wucewa wutar da ta rinka cewa jud jud jud wuce wuce wuce wuce ya ta ce wallahi ba ka wuce ba haskenka sai ya kashe wutar da ke cikina wato hasken muminin ya fitar da wutar jahannama kuma yadda lalata ɗibu ruwa ka fara wuta an ce haka wutar jahannama ta tarika faɗa jus jus ka wuce wuce wuce wuce in ba ka wuce ba hasken ka wallahi ya kashe wutar da cikina yau zama babu wuta don kuma babu yare Allah ubangiji da mata ya huce fushinka da kafirai ku kaji gonar ramin Allah ku to Allah ya samu daga shi amin kana ala rabbika hatta maqdiya na
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah ya ce sun mallaki da bi da takawa sannan da mu tsere da wanda suke tsoron Allah Allah ya samu daga ciki sun mallaki da bi da takawa wa nazaru zalimina da mu bar azzalimai su ne kafirai da kuma wanda suka dinga zalimtan bayan Allah fiha a cikin wutar jahannaman su shi yanda mu bar su a kushe a cikin akan gwiwoyinsu da da wani dauri da ake yi irin na walakanci na kaskanci an ce Allah na kaje na yau magana cewa da a bar su a durkushe da a bar su to ba irin azabar duniya ne ba wai a bar mai laifi a tsaye a daure shi ba a gwiwoyin su an ce haka da a daure a daura hannayensu to kima mutum ba rike yi ba Allah ya kiyaye kuma sai a bar shi a durkushe haka a cikin wutan jahannama din to Allah ya kare mu kuma da mu ji Allah yana yau magana tsoron Allah tsoron Allah tilkal jannatin lati nurisu bi ibadina man kana taqiya akan karatu mu da muka tashi tare wannan aljanna ba muna garin da yake wa bayi ko da zama masu tsoron Allah to ga nan ma Allah ya ce sun manna jilla zina taqwa da mu je rantar da masu tsoron Allah ya kamata kowa ya nuna tsoron Allah gurgurin halin ya ne yake nufi da tsoron Allah duk san da zaka zalunci wani ka tuna ba Allah na kallon ka amma yau da zalunci ya zama ruwan dare a tsakanin al'umma kowa kawai kan ce sani sai kaɗan daga cikin bayan Allah zalunci da ha'inci wani ma zai zalunce ka zai ce da abin da zaka yi ka je ka yi da shi ya shirya ta iya faɗa da Allah yawa wani kuma wato ha'inci ne ne maka babu tsoron Allah gaskiya ne ba za ka zo abu ne za ka zo nema ta wurin sa ya gaya maka gaskiya amma da shi da a haɗa baki wani a zalunce ka ko kasuwanci muna kallon yadda al'amura yake faruwa yadda mutum za ka zo sayan abu sayan wani abu ne ko wani bawan Allah ya je wani ya ya sayi abu ba bai bar wurin ba ya ga abin na da illa ya ce a'a ya fasa a ba shi kudin sa amma sanda sanda bai kayan ya dauki dubu goma kudin wani dan Allah ya annabi irin wannan ba gara ta sunan ba Allah ba ai gara ma ya bar sallah domin kwata kwata babu tsoron Allah a cikin wannan lamari kwata kwata amma ko shi fa da akan naira dubu ɗaya shi illal sai an ji shi domin duk wanda ya ci masa dubu ɗaya ba ruwa ya iya yadda rashin arzikin sai kare amma da yake bai san Allah ake zalunci wai sanda mutum ƙara kawai dole aka zalunce shi dubu ɗaya ai dubu goma kawai duka fa da ba da kudin kayan da ya ba su cikin bai wuce minti talatin ba da a hakan ma wai wai a hakan ma wai ya ga dama ne haka amma da cewa ya fare wai sai nan da sati biyu ya ba da kudi ya zo ce sai an sai da abin ya ba da kudi a ina haka faɗa ne shi ya sa kaga mutanenmu da ba sai muke shan wahala da gida da mu ma ɗin wanda ake shugabanta rashin tausayi da rashin tsoron Allah ya yi yawa amma da kowa ne dinga tuna Allah ba ya san kaza ka sassauta Allah ba ya san kaza imani ne da fararanta kuma wannan aljanna da ake tsada da suke amma duk wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi wahala ne sha rayuwa ha'inci wai abu da suna ce wai abinda wato wai hakuri bai baka ba to rashin sa bare baka ba to abinda gobin Allah ne baka ba to rashin bin Allah bare baka ba in ko an baka wallahi ba ka nutsu ba ba za ka nutsu ba yanzu ka duba misali ko masu mulki mutumin da ya zo ya yi mulki idan mulkin ta zo babu sai ka ga gudun jama'a yake ba yi so jama'a su gani kuma koya koya so yin tagoda ba yi so a kai tafiya da wannan abin da ce ka ji kaza kaza azzalimin da kallo ta mota ne ke shiga to shi zakin ne ba yi so sai ta ɓuya kowa kuma ya samu takura rayuwa to Allah ya samu cika da imani Allah ya samu cika da imani amma da sun ya ganci ko ina mutum da shiga bai ya dame shi Allah ya samu cika da imani amma ka duba ɗan kasuwan da yake bi a hankali ba ko mai sana'a hannu wanda Allah ya masa fata ya ci sai ka ga yi shekara ashirin yana yi amma duk sun mulkin mutum da wuya yi shekara ashirin na yi da wuya akwai wanda ya Allah ne ba su amma ɗaiɗai الله يكرمك دائما نعم
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير قرارا وأحسن نديا وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تتلي عليهم آياتنا إذا ما كانت تامس آيوهم قال الذين كفروا sai wanda suka yi kafirci su dinga faɗa lillazina amanu ga wanda suka yi imani ce musu ayyul fariqaini to wai wasu jama'a ne a cikin jama'a guda biyun nan tsakanin mu musulmai ko da ke kafirai ne suke fara suke magana ya ce tsakanin su kafirai da musulmai mummune wanda ke imani ayyul fariqaini khairun maqam wasu jama'a ne guda biyu wanne ne suka fi matsayi wa ahsani nabiyyan suwaye kuma suka fi kyan wurin zama ko gidan da shi ma ya ce ai ku duba ku gani da gidanmu mu da bamu imani da Muhammadu ba da gidan da mu da ko wanda kuka imani shi da Allah wanne ne kyau sai ka ga sa hankali kenan a ciki eh kuma makani ma matsayi ma a duniya sai ce ya ku kinta ku duk talakawa ne yawanci a gaban ku ko sarki ɗaya ba mu ko kuma ya ka samu sarki ɗaya da kyar amma mu duk attajirai shi ne haihun makama waye kuma sai irin da duniya wasan da biyan waye kuma gidan jirgin su ya fi kyau wajen zaman su ma wajen zama kawai ka gani ta wajen zama ne ka san na attajirai haka gidan jirgin su ka je ka gani sai ba kawo wasan da biya to shine Allah ya musu rabi yace to bar su bari mu ga musu
وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا wari'iya Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya musu wa kam ahlakana da yawa kun halakar irin wannan ne min tsare su kun halakar da alƙariyu wanda hum ahsanu asasa wanda wanda muka halakar din nan su fi cikin dukiya yanzu ka dauko na marudu ko na maruzu an ce bizai a wani kira a wani kira ko a wani ruwaya bizai na maru- na maruzu a wani ruwaya kuma na marudu bizai an ce na marudu shekara nawa yayi na mulki shekara 800 ina ba su neman duniya duk abin da na kira duniya Allah an yi musu karɓa ta ba su muke ce da kyan mutum ne shekara 20 ba to amma shi shekara 800 yayi gir'aunawa an ce shekara kai ɗari biyar da wani a shekaru na ma da mulkin su ma da nau'in da ma ya ya gama mulki ba bai an gama komai to an yi shi har aljanna ya gina a duniya kan da aka gama gina ta Allah ya batar da ita har aka ce wata rami wani sahabi ya taɓa zuwa kiwon raƙuma a sahara kawai a cikin kiwo ya ga wani wuri ne kyau ha ce haka ya ta sai ya shiga ya shiga ya ta yawo ya ta yawo ya ce ya ga kayan itacuwa ko kayan itace sai ya nuna ko ya yanke ya zubi da kasa ba ne ci ya shiga ya ga wani irin mulki ne dan ya ya mallaki duniya san da aka tara masa duk wani injiniya yace yace ina ci annabi Ibrahim da cewa aljanna ne to shi ma wani ya gina wannan aljanna san da ya gama gina da a tare Allah ya batar da ita a duniya aka rasa ina aka gina Allah ke kuma ce gari guda ne ko kuma ce duniya guda ne ma inda ya yi yanke da shi da jama'an sanin duk da hijira ne wani abu wannan duniya a koma wannan ko rana ce ba shiga wajen an ce shi ne ta yawo har ya bata mata kyar ya fito shi wannan tsari mai kiwon rakuma can yamma da kyar ya fito rana ta fi nan faruwa shi ne ake zai ki gyawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce wanda yanzu da ka gane ni ce wallahi bayan ya fito wani tafiya mai nisa ya ce ko ne mu wajen yarda annabi ce to ana tsammani ginin nan ne na na gori to domin tana nan akan kasa Allah yana gwada ta wasu bayan Allah da haka an yi masu dukiya ina ƙaruna wanda an ce ki ki ne fa na ƙofofin stone nisa لتبوء بالعزبة أولي القوة إذ كان له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريق an ce ti kawai ti na kofar sto sto nisa an ce mutanen da za su iya ɗaukar ki ɗin sto nisa sun kai mutum tamanin yanzu kana samun mutum tamanin suka tare a cikin tirela guda uku ba da zira sauke kayan ba in dai masu sauke kayan ne ko to akwai wani mai dutse da ya ce mana tsarin kidin storin ba ba ki bewa duke ba ba kidin storin ya yi tirela uku waye wannan shi duk karyar da karya yake ba shi ya kama masu dukiya sai dai kawai mu ba Allah Allah ya kara mana san annan mamur dukiya an baka ka ba Allah da ita da yi taimako shi ne ribanta amma ta hana mutum bautan Allah ta zama shi ba Allah ya kara mana san annan mamur wanda muka faɗa ne ne masara ne ko والمكان نعم كما أحسن أساسا سنبيس يوتيا ورئيا كما تبيس كنجي إنك كنت ما لكاجن تكاجن تكتن متاني الله يسلم إن شاء الله فقالي لي الله يبارك لك وانا ممكن يشكري الله يكيو كيما كمان الله يكيش su kuma su mana hidima na wannan tafsiri na mu bara mu taɓa manta da su ba ya da annabi ya ce duwan ke muku alkhairi saka masa ko masa addu'a kamar alhaji aminu da shek malam isa burburi kamar a malam burtala babu nunu wiki kamar su a gasinan da yawa ne shi kansa alhaji bala wiki din su ya'o wiki su ya'o hakimi gasinan ne su allah ubangiji ya biya kowa da alkhairi nindin kama na saboda hasken manzan allah Allah wa salli wa salli وبارك على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله حق قدره ومقدار العلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dali yi mana su ne, dala yi mana su ne, finish.